بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبكم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara mu a markaz ahlus sunna wal jamaa wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yamna juma'a 24 ga wata na safar hijira shekara 1440 daidai wanda ya dace da biyu ga watan 11 shekara ta 2018 a sati da ya gabata mun tsaya cikin tafsirin suratul hud mun tsaya aya ta bakwai kene insha Allah za mu tashi aya ta takwas ta suratul hud kahin nan akwai tambayoyi wanda na shigo an kamun su abinda abinda da yake assalamu alaikum malam iske sefermi burkirken a amene sadot background geography ramaniya abin da yake magana wai iyayewa babu laihi an ba da dama ga wanda ya biya sadakin yarinya ya ɗauke ta ya kai ta lakwal a inji yayu to ɗanwa gaskiyar magana yanda ake sadaki a nan sadaki da ake a nan a zamna asalin ana kiran shi beko beko ake kiran shi dai a yadda aka taso a nan shi na kira da khitiba a musulunci wani abin akwai shi a ji a yi khitiba a nemi arme wannan ya gaya ma uwaye iyasan ɗiyauku wance da arme a mai alƙawalin shi kenan amince ko za a amince to ana aka saba da haka ne za a tura mutum ɗaya ko biyu gidan sa yarinya kuna ya gaya ma makwabta a zo a zamana a yi magana a tashi yanzu ne zamani ya kawo na magana ta daga mutum ya kai ɗari ɗari biyu idan mai mutane ne hadda mata da wata walima ta mata komi da irin da abu da ya zama yauni to gaskiyar magana yanda ake wannan taro ba abin da ake na shari'a ta armi kurin alkawali ne na ba da sadaki Allah kai wa ɗan armi haka ma ake ce Allah kai wa ɗan armi dan ba a sigogi na arme muna neman arman wance kowa ne ya turo mu arman wance an ba shi an amsa kurin maganar sadaki ce amma sukan cewa muna neman iri na mutum iri na mai iri na mutum a ce shi an ba ku ba a ce ku wani iri ba ne na dawa ko na wake ko na shinkawa ko na zainab ko na ko na hafsa babu kurin iri iya mutum kaga wannan ba a ba ne kin irin wannan biyan sadaki ne kurin cikin rukunin arme akwai sadaki akwai siga akwai waliyai to wannan abin babu abin da aka yi babu magana siga ba magana shaidu shaida an bada kurin sadaki na gabatas wannan gaskiya kai da ita ɗaya ce da kowace mace wata gaji na biyar ka baka dama ko gaisawa ku ya shara balle haka ɗauke ta a baya kai talakon gansa kurin ka je ka gaggauta a maka siga ta arme kurin gaskiyar magana sai tambaya ta gaba cewa wata addu'a ce ya ce a kaman ana aiko ta hanyar wannan ta hanyar yado wannan abin da na yada labaru wasu da sauransu ta a cikin dai addu'a abin da yake hudi akwai za an karanta wasu addu'o'i ne za a baka ladan hajji 360 saukar ƙur'ani 360 kai 360 ita ma kayan tattabawa 360 kaga dai wannan daga jin wannan labarin ko kai ba malami bane ka san dai ƙarya ce don a kada gari ƙarya nutu da kai kanka wai kai na azkar wai a baka qur'ani sabka ku so 360 haka kana ko dama ka san babu addini babu wannan abin addini babu wannan adda addini da kaji da kullun kun ka ture ta kullun amma ka sha wahala qur'ani haba yan tambaya da yan amma ya ko san wahala shi yan uwa wani kan ce wai me yasa mukan ture irin maganganu kai tsaye yanwa malamai addini Allah subhanahu wata'ala ya sauka addini tun da wuri an jima da Allah ta da malamai ya zabarar da su suka gano da irin wannan hatsarura na wa annabi ƙarya tuni an jima sama shekarar dubu aka fara wannan aikin na turewa annabi ƙarya kai malamai sun kan lokaci akwai inda ma misali isnadi bai aiki kurin kwarewarsu da kai da kawowa suke aiki da ture hadisin ƙarya misali hamdul iraki a lokacinsu an huce magana ya kawo sai yahudawa suka isko wannan aminu mummunan zamanin suka ce yankai daɗe suka zo da takarda cikin abun tsaro cikin wani abu mai daraja mai kima takarda a rihe aka zo wajen aka zo wajen aminu mummuni yahudawa suka zo da ta amma karam takarda ce abun ana karrama ta ana girmama ta me yake cikin takarda aka ce takarda ce wadda aka sa hannu tsakanin yahudawan haibar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam abin karamawa ce bale a wajen musulmi aka bude takarda abin da ke cikin takarda yahudawa suka ce to mu ga hannu da muka sa ko aka sa uwa mu suka sa da annabi sallallahu Alaihi wasallam na cewa ka a karbi haraji ko jizya a wajen mu amma ga shi ku kuna karba musulmi aka bude takarda tashin hankali eh to abin wannan gashi yan wannan takarda wadda aka yi manzan Allah yana raye ka ce ina isnadi an sama mutum mai mai isnadi su suka ce takarda tun manzan iya raye kai ta aka yi ta aka aje yanzu ka ɗauko su kawo a nan isnadi bai aiki hamsa da lakin tsaya aka mashi takarda ya diba ya diba gaban halifa ya diba ya diba da ya ƙare diba kam sai har duk ya ta mutane tutuhi a ta subhanallah ta kaji manzan Allah ya ce ƙarya ce ƙarya ce ƙarya ce abin da ya kawo kowa zai gani ƙarya abu takardar da aka yi a ta wannan takarda an yi ta da shaidar mu'awiya bin abu sufiyan da sa'ad bin mu'az su ne shaida kan wannan takarda ya aka yi gano karya ce kuma an ga gano ganin karya ce kowa sun haibar an yi haibar a shekara ta bakwai da hijira ma ba zai sananne ba shakka kan shi sa'ad bin mu'az wanda aka ce iya cikin shaida kowa ya sani ba ba saɓani ya mutu a handak shekara ta biyar kiran ya san ɗaya ce sa'adar wani magana ba gaske ba su ne da shi wanda aka ce ya shaida shekara ta bakwai sun shekara ta biyar ya shahada shi kuma ma'auya bin abu sufiyan kowa ya san ya shekara ya musulunta ma gaba daya a shekarar buɗe maka shekara ta takwas bi ma musulunta ba shekara bi ma musulunta ba kaga nan ba mu kai zai kuma kowa gane kuma kuma suka tsuru kowa ga da kare tukurin kun haka limci kurin makaratan banza to malamai sun kai hanyoyi da yawa malamai gari sun hanyar kare sunna haka nan a yi hankali yan uwa da ya ga ƙarya da ya da sunan addini kurin aya koma kun kai maka yada wala da yawa abin ya yawa kai ga mutum ya ce annabi ya ce kaza ya kaza babu inda aka ce gane ruwaye ga hadisin kurin ya ce annabi ta kun kai ma a sa ka yada ƙarya har ma ta barazana idan baka aika ba kaza zai same ka ka aika ka san alheri yan wa duk irin wani sa'o saka an ce maka ka aika ka samu alheri cikin awa kaza kwana kaza ko kishi alheri kaza duk kai ya ce wanda babu ɗaya na gaskiya kama ka sha wahala to waye shi ne baka wannan sakon wane ne ya zo ya mai wa'ayi cewa ko alheri waye ya ne bai zo ka Allah ya mai ake ga bashi labari wannan kai ya ce balle ma wa abin da ya shahara a yanzu wannan sako cewa daga Madina wani mai suna ahmad mai gada masalata na masalata salama mai gadi ne ya mulki ya ga annabi kaza annabi ya bashi sako ka duniya wannan sakon an ba wani ya yi kofi 20 ya yi kaso 20 ya samu ya samu ci gaban aiki wani kuma ya ki aikawa ya an koyar shiga aiki wani ma wai wai dan jami'a ne wata ma wai dan jami'a ne radde ya karu dan sanfak wai a jami'a yake radde ya aika sakon dan sanfak wallahi wajen ka zato kuka yanzu sakin a ce dan jami'a wani kuma wani da aka aka yi konkur aka yi komi aka yi zama ai san fa kadara ma na baka jami'a a ran nan ya aika ran nan sama a san ƙarya ce kuma hanyoyin gano ƙarya suna da yawan gaske Allah ya shirya da mu Allah ya shirya da mu insha Allah za mu tashi aya ta takwas ta suratul hud insha Allah bismillahir rahmanir rahim
ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسهم ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم muna cikin bayani na Allah subhanahu wata'ala ya ce manzan shi inda waɗannan mutane inda za ka masu tambaya cewa za a tado ko za ka ba su labarin za a tado su bayan mutuwa za su rinka ci ai wannan abin mamaki ne sihiri ne ma ya za a yi bayan an mutu a taso cikin dai izgiri da suke ma addinin Allah na shi na lakata wala in akharna anhum al'azaba ila ummatin ma'duda in har mana ba a sabko da azabar ba muka jinkirta masa azabar shi ma ya ce ila ummatin ma'aduda zuwa wani ɗan lokaci umma yana zawa kan al'umma a ƙura'ani iya zawa a kan zamani iya zawa a kan jama'a iya zawa da lafazi daban-daban nan kini ya ne idan muka jinkirta masa azabar zuwa ɗan wani lokaci kididdigaggu wanda Allah ya jinkirta dan wata hikimar shi la yaqulunna ma yahbisu dan suka ce in kace ka ce da azaba la yaqulunna ma yahbisu dan suka ce yo in haka ce akwai azaban azaba zaka zo ina azaba take a ga mana ina take me kare azaban a zo da tama Allah ta'ala yawma yatim laysa masrufan an ya dai su wannan mutanen magana da suke yi ranar zawwal azabar in hatta zokin kun ba mai iya kauda ta ba ba mai iya ture ta wa haka bihim ma kanu bi yasajiun kuma abin da suke izgilin a kawo in gaskiya ne yanzu ya zo ya tabbata kun ba mai ture shi nan kashe ne ga ƙureshawa a wancan zamani ake ba su labarin ga irin abin da shi al'umma kafin su irin wannan izgiri da kuke yi in gaskiya ne a kawo azaba kaza kaza da ba kuke ga Allah kamar ba abu abin ne su ma wancan ko haka suka rika yi wa ina take ina azaba take kuma da azaba ta zo wane ne azaba ta zo ta fara zawa aka suka ture ta dan karfin su kuna musu kinan kuma ku yi hatta ne Allah ce gaba
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور kuma
ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور anan Allah subhanahu wata'ala yana ambata mana hali wani mugun hali na mutum balle kahuri wanda hali ne halin shi ne yace wala in azaqna lil insana minna rahama idan har muka ɗanɗana ma jinsi na mutum balle kahuri wata ni'ima ta musamman daga wajen mu lahiya arziki wani matsayi na jin daɗin duniya thumma naza'ana min kuma tsakar rana ko lokacin da Allah ya so Allah ce sai muka doke wannan ni'ima da muka bashi ta lahiya ce ta arzikin ce wani abu da Allah sai zagi ya amshi innahu la yusun kafu kai tsaye kuma zaka ga kidan kware mutum ne mara mana mai rauni nan da nan zai yanke kamnar rahama Allah kwata kwata an kare shi kenan kamar da jin an ya kuna waye ma misali a kamar ɗan ciwon ciki ko ciwon kai wani abu da su an ya kuna waye ya yanke kamunan samun iya ga shi ke nan lokaci ya yi kuma ce la kafur kai kafur halin shi ga yanke kamuna kuma ga bitin ce ma ni'imar Allah duk abin da Allah ya mai yamanci kuma yanzu iya da an kare wannan ya kan zama raunin ɗan adam wannan duk da yake haka yake duk irin ni'imar ke ciki ɗaya rana lokaci guda Allah doke eh kaman ba shi bane ba da a cikin ni'ima yanzu ido ya zururu iya ga an kare shi kenan yace a lokaci guda Allah ce wal in azqanahu na ma ba'd darra masatu haka idan muka dandana mai bayan wannan matsala kuma Allah sai ya dauke matsala ce sai muka bashi wata ni'ima bayan matsala rashin lahiya ce bayan talaucin ne Allah sai ba shi kuma wata ni'ima duna ba duna abin kowane aikin Allah ne ya baka ya hana kamar ka tun sati da ya wuce in ka ga alkhairi gare ka daga Allah ne shi ya so ya baka kuma in ya ga dama ya amshi kuma shi ke maka dan jarraba ka komai ni'imar da cutar wai duk abu ne daga Allah subhanahu wataala yace idan muka bashi wata ni'ima ba da darra masato bayan wata matsala da ya samu na cutarwa la yaqulanna dhahabu sayi'atu anni gaskiya arziki ya tafi babu lahiya ba yanzu ke har magana cewa abu ya tafi bai ya tana da Allah ke a yanzu kamar lokaci ne wadda da bayan kawo yanzu ishin lahiya ta tafi bai a zaɓa a ta tafi wannan kenan haka ce yanzu maimakon ya gode ma Allah ma da Allah bashi ban cutarwa a lokaci ya wuce yanzu daman hari ne da aka yi daman kowace daman kowace shekara goma ana specialist ana dan matsala a ƙasa dama ana rikin ruwa daman haka ne haka abin yake kilima ce daman duka dizan ana haka na ba su ka ce ba duk dizan ana haka na ya ka kenan dama wani abu ne daban lokaci ya zo wuce kenan ba wani abu na Allah a ciki kurin yanayi ne ya kawo kuma ya wuce innahu la farihun fakhur mutum dan adam mai alfahari ne mai yaka jin daɗi na ni'imar ya mance da godiya ga Allah kuma ya rika alfakari ga bayan Allah wannan halin mugun mutum wannan abin zargi ne daga cikin ayyuka na ɗan adam balle mara imani kenan mutum ya guje ma nan akwai kira gare mu tunda wannan hali ne na abin zargi kenan mutum mai imani idan ya samu ni'ima ya san daga Allah take ya yi godiya ga Allah in ya kishe ni'ima haka abin daga Allah yake ya koma ga Allah ya nemi warwara a wajen Allah shi ne kullum magana kenan Allah taimake mu ya ce illalladina sabaru إلا الذين الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا سوى إن سكي هقولي ألوكة زول توتروا ألوكة زول مسألة سكي هقولي كما وعملوا صالحات سكي أيكي نجم ناتي لهم إيمان أنا ثلاثة يا بل لبان تشوا إن أمره هنا كل إن إن المؤمن أمره كله خير dukkan al'amuran imani ko mun shi alkhairi ne ce ina sabu khairun shakar fa kana khairan la kuna sabu darra sabar fa kana khairan la ya nabi sallallahu alaihi cewa mai imani a kowane hali cikin alkhairi mai imani yace idan ya samu alkhairi zai godiya ga Allah wannan godiya da yi ni'ima ce alkhairi ne Allah ya bashi lada kuma ya ƙara nuna ni'ima idan ya samu cutarwa matsala zai haƙurin wannan cutarwa shi ma haƙurin cutarwa ce ta jarraba da Allah mishi kuma yi haƙuri wani shi ke dace mai imani mace ba zai samu wannan gara ba ta yi mai imani shi a kullum cikin ni'ima ke cikin alkhairi matsala ce a matsala alkhairi cikin wadata alkhairi ya ce illal ladina sabaru wa amilu salihat kai waɗanda suka yi haƙuri suka yi aiki na gari ula'ika lahum maghfiratun wa ajrun kabir waɗanda masu wannan halin suna da alƙawarin gafara ta Allah da lada mai girma shine gidan aljanna ya Allah ci gaba
فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير na'am والله على كل شيء وكيل na'am anan Allah subhanahu wataala yana tasiliya ce kenan yana kwantar da hankalin yana kwantar da hankalin Annabi sallallahu alaihi wasallam ana bashi abin da zai samu nutsuwa yayi haƙuri dan yana cikin hali na matsala ta suka da ƙarya da sharri da aibantawa da suka addinin Allah abin kwarai iya damu shi nan dabi'a ta dan adam abin ko abin damu ya kai kowane bangaren cutarwa ba abin da aka rike mishi shine Allah ka ce fala'allaka tarikum ba'da ma yuha ilayk yanda na so akan ta maka irin cikas kin daga mata da barazana yanda aka suke gallaza mishi suke nema sai ya komo an sadi ya wata sukan ya wata wata abin da Allah ya gaya mishi ya wata aibanta abin bautar su ya wata ya tsaya idanci da al'umma Allah ya ce fala'allaka tarikum ba'da ma yuha ilayk ya kai kai ya kai ka bar barin ko isar wani abu da Allah ya maka wahayi kakka wadi a sa matsala sun kai su kai shiga wani matsayin iya tsoro ya wadi a sa matsala saƙo ne daga Allah amma iya wadi fitina sabuwa ya ka kaza kuma zai ce kaza kuma ce kaza inda dole sai wani halin mutane ko a yau ga gaskiya ce magana ce daga Allah wa'azi ne gare su kana wadi an samu kuma magana kuma sun ce kaza kuma sun ce kaza bayan kuma magana ce daga Allah ba amma kana hodi kamar kai ka tsaro ta to wannan idan kai mai wa'azi a yanzu ko mai da'awa ka gama da maganganu na mutane kafin kai sun gama da shi kuma hiyan annabawa da manzanni na sallama shi da ƙarshen annabawan ya gama da wannan cikas ɗin sai ya tsoron ya hodi a sa matsala Allah ce ya kai ka bar hodin ko aiki da wani abu da aka maka wahayi wada'iqun bihi sadruk abin ya makubci a zuciyarka ka hodi ka karyata abin ya bata maka rai ya samu ƙwarinin damuwa ana kanta da ana kanta da mu a nan yadda yake samun damuwa abin ya dame shi da suka da maganganu kuma akan wahayin Allah ba ma yi wahayin ne abinda wahayin ne Allah mishi amma faɗi ya zama matsala ga mutane ya ce wadda misal suna abin iya kumtata maka rai iya kumtata maka zuciya an ya ƙulu ga irin abin da suke faɗa gare shi laula unzila alayhi kanzun aw jaa ma'ahu malak in har shi manzo ne na Allah gaskiya manzon Allah ne me ya hana muga an bashi wani arziki na musamman ko mala'ika su zo mala'ika su zama shaida wannan manzo ne daga wajen Allah me ya hana kenan ana wasa da hankalin mutane inda har shi tun da Allah mai yiku akan komi Allah ɗan saƙon Allah ne me zai hana a bashi mala'ika ga takwar ɗan shaida kuma gaji da wani arziki na musamman wani iya daidai da faɗar Allah wa ƙalu ma li hadar rasul ya kula ta'am amshi bil aswaq wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilayhi malakun fayakuna ma'ahu nadhira aw yulqa ilayhi kanzun aw takunu lahu jannatun يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا
تبارك الله تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا saboda Allah ce wa qalu cikin izgidi da suke mishi wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq mun ga wannan wani irin manzo ne wannan wani irin manzo ne daga Allah a ce manzo ne na Allah ya'kulu at-ta'am iya cin abinci ne muke cin abinci wa yamshi fil aswaq iya zuwa kasuwa shi ma iya bukata irin ta mutane ko ce manzo ne daga Allah wani wasa da hankali mutane ya za a manzo daga Allah a ce ya cin abinci kuma a ce ya zo kasuwa iya bukata ce laula unzila ilayhi malakun fa yakunu ma'ahu nadira an har manzo ne na Allah me ya hana Allah ya sabkar da wani mala'ika na musamman fa yakunu ma'ahu nadira ya zamanto iya raka shi wajen wa'azi iya mai shaida wannan dan sako ne daga wajen Allah kajuwa haduna abin izgili aw yulqa ilayhi kanzun ko ha annabin Allah ne wajen wannan ana wasa da haka mutane ana kore cewa kenan ba manzan Allah bane ba in ko kun ba haka ba aw yulqa ilayhi kanzun a sarko mai daga sama kurin wata taska ta zinariya ko azurwa kurin wani arziki na musamman daga sama kurin a sauko mishi ba sai ya je kasuwa ba ba sai ya bukata ba kurin a ga arziki na musamman a wajen shi aw takunu lahu janna ko a ce shi a makka a kan wata garka ta musamman kun ta tsoro kurin ga garka na kurin ta musamman ta muhammadci kurin ya akuli mina a ce wannan garka daga ita zai rinka cin abinci bai bukata wajen kowa a ce suka ce wakalin zalimuna in tattabi'un na illa rajula masaura ka ta kai duk wanda ke an kana abubuwan da ba su haru ba da haka kenan kullum suka ce mutane wannan mutumin da kuke bi na ke ana magana ga musulmi kuma ba abin da kuke da kurin mutum ne aka mai sihiri ba shi da hankali kun a kamata misali kuna bin makwaci da kurin eh ba shi da hankali kun kuye bi jiwa wai bai hankali ma gaba daya an mai sihiri ma gaba daya dina ana aiban tashi ne iya cikin abin da yake tada na hankali man gano duk abin da suka na batanci Allah ce unzu kaifa darbu lakal amsal fadallu Allah ce kadibar mutanen na laye shi hankalinka kadiba irin wa'annan misalai da abin ke buga manzon Allah irin wannan kalmomin izgiri da suke buga mashi unzo kai fadar bulakal misal fadallu kadiba kaga yadda suke buga misalai kanka sun bace daga hanya ta kira da ake musu la ta tuna sabila ba wani mutanen ba su dama bin hanya ta kware ake na kullun da kafin su Allah ce tabarakallazi insha ya girmama Allah kenan wanda suke maka wannan izginin bai ma kaza ba bai ba kaza ba bai ba kaza ba tabarak Allah ya girmama ya daukaka insha ja'ala laka khairan min zalik shi Allah an haye so sai ya baka abin da abin suke fadi ma sai ya baka abin da wannan zane da suke yi e jannatin tajri min tahtiha anhar a baka gara ba garka ne ba gara ke ma wanda ruwa ba hai ba ruwa ba ruwa na gudana kasan su wajen laka kusura ya baka benayen inda ya so to shi da su haka ba ga ne tsara ka rayu annabi an ba shi dama in iya so ya zama to annabi kuma mai mulki inna annabi inna annabi dawud ya ce a'a a ba shi zama manzo kurin mabukaci talaka ya zama bawa manzo inda za Allah ya bashi Allah ba wasu annabawan ku kuma a duniya aka gasa annabi dawud gasa annabi suleiman da Allah ya so ya ba su da Allah ba da bayya bane ba haka Allah ya so bai so ba ya ba shi abin da ku kuke kuɗi haka na irin wa'annan ababe ne suke tada mai hankali na cewa ana mai izgili abin iya kumta ta mai rai eh iya kumta ta mai rai laula unzila alayhi kanzun aw ja'a ma'ahu malak me yasa ba a sabkar mai ba da taska ta arziki ko mala'ika yazo iya mai shaida kan mala annabin Allah ne ci inna ma anta nazir kurin kai matsayinka mai gargadi ne duna abin ba naka bane ba ayi kaza ayi kaza ba naka bane ba kurin naka galgadi ne eh kai galgadi wallahu ala kulli shay'in wakil kuma Allah shine wakilin komai shi kyale su kurin ka bar bayi da Allah kurin imani zai ba ta ban imani mai rabansu wannan abu ne a hannun Allah ba ruwanka kurin aikin da kurin ka isar ka bar bayi da Allah kurin wani shi ne aikin dukkan manzannin Allah haka dukkan mai wa'azi aikin mai wa'azi isarwa wannan ka bar Allah da bayin shi kai naka isarwa ne Allah wannan jama'a da kake ma wa'azi suna da rabon shiriya suna da rabon rabauta gobe kiyama Allah ya basu katarin imani ba su da rabon shiriya kai to azin ka kare ka bar su yanda annaba Allah suka bar wasu da manzo Allah bar wasu haka zaka yi ka bar wasu ke wannan lamari ba naka bane lamari ne a hannun Allah kuma Allah shi ne wakilin komai shi ke kula da bayan shi ba naka bane naka inna ma anta nazir kurin kai kai makon matsayinka inna ma anta kurin kai matsayinka kurin nazir ne mai galgadi ne ta rage gare su kurin daga cikin da izgi da mai kullu naftara am yaqulu naftara قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين نعم التي أم يقولون افترى ko bal suna cewa kurin muhammad sallallahu wannan qur'ani kurin zama yayi ya kirkira ya tsara kenan ba saƙo ba ne ba daga Allah ƙul sai Allah ke ba masu wannan magana wani magana umarnin cewa fa'atu bi ashar suwarin mutum in yadda kuke cewa ƙirƙiraye ku je ku kawo sura goma kahin nan mu dawo cikin bakara in kuntum fi rabin maza al'abdi na fatan musulmi sai وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين Allah ce wa in kuntum fi raibi mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratul misli in har kuna cewa kuna cikin kuna da daddar kuna kokonton wannan qur'ana an ya ku daga wajen Allah yake Allah yake masa misalin sa gano daga Allah yake ai to ku kawo da sura daya qur'ani yanzu ya sura 110 ku ku kawo sura daya a gama a gwada daga cikin surorin ƙur'ani ku kawo ɗaya an har ƙirƙire ne kuma larabawa ne kuma ku kira duk wanda kuke iyawa duk wani gwani ƙwararre wajen magana ku kawo ya kama muku a kawo da sura ɗaya kaga an nemi ɗaya yanzu na an nemi goma an nemi kuma su kawo da ƙur'anin
قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثل بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا kaga nan an yi magana goma ɗaya kayan nan ya yi magana duka man ƙura'anin gaba ɗaya jin da musu kenan ƙura'anin gaba ɗaya sura goma sura ɗaya ƙul da inista ma'atil insu wal jin ala an ya tu bi misal hadal ƙura'an ka gaya musu idan za a game da aljani da mutum akan su zo da alƙur'ani irin wannan ƙur'ani Allah ce la yatun bi mislihi ba sa iya kawo maka kamar shi kin kuma ce wannan walau kana ba'dum li ba'din zayyin koda za ta aga tsakanin aljannu da mutane za a haɗin gwiwa a kawo littafi kamar ƙur'ani baiwa kenan abun daga Allah ne in wa wannan abu an yi shi manzo Allah yana raye kuma su suke fama ƙaryatar da shi sun buga sun buga abu faru ba bayan ya koma ga Allah an buga an buga yan wala abu da yawa na alkur'ani bayan manzo Allah ya koma ga Allah masu neman hawa masu ture sun koma ga Allah abu da yawa sai daga ake gano tsarin qur'ani ya huce a ce tsarin wani sun ai malamai sun jima an jima wani abu bayan ya koma ga Allah ma ake ganowa ga tsarin qur'ani yadda abin yake sai ya a daidai ko haruffan ko kalmomin wala da yawa sai ya huce daga wani abin gaskiya wannan tsarin wani abu ne kun daga Allah na misali ya kawo ga Qur'ani dikirin Qur'ani ga sa'ayoyi ne daban-daban wuri daban-daban sai aka lura a gano cewa yadda Allah ya ambaci duniya a cikin Qur'ani 115 haka ya ambaci lahira 115 a daga wuri daban-daban ci an ka duniya amma yadda yawan daidai yake yadda ya mace sunan duniya haka ya zo sunan lahira 115 kowanne yadda ya ambaci mutuwa a can na ya mace rayuwa kowanne ƙura'in yadda ya zo 145 nan kuna aka ci alhaya almaut na aka ci alhaya kuma wani daban-daban amma wani annabai koma ga Allah suka yi suka ashe yawan adadin ɗaya ne yadda aka ambaci alhaya rayuwa haka aka ambaci almauta cikin ƙurani tun abin ba annabi ya koma ga Allah yadda aka ambaci asaliya da aiki na ƙwarai haka yanzu kuma shi ma sayi atkin aiki mummuna kowane yawan 167 asaliya 167 haka shi ma sayi 167 kuna mu daga baya za a ba ga abin ne ka zo da bisa a cakon a abin ne haka suka gano da baya bayan shi ya ko ya zaba ce a ku diba kaza kaza ne ku gano wani duk daga baya ake gano wani hikima ta Qur'ani sai kaga adadin ɗaya ne ko kuma abin da suke da alakar juna yanda ya ambaci mala'iku a cikin Qur'ani haka shedanu haka yawan adadin yake ko ne 88 ko ne mala'iku 88 haka su ma shedanu 88 tun abin daga baya suka bincika suka gano lamarin yanda ya kawo alshidda tsanani haka ya ambaci sauki a saba ko ne 200 daidai kumci 200 sauki 200 ko abu ne a cikin daban-daban ba wurin ke ba na an kawo can na an kawo nan amma adadin daidai ne nan 200 nan 200 yadda ya ambaci iblis a ƙura'ani haka ya ambaci kuma neman tsari da shi kuma shi ma kowane kuma daban-daban kowane su sha ɗaya wannan sha ɗaya wancan sha ɗaya na misalai da yawa yadda duk ƙurani yadda ya abu suna rajul haka ya kasu nan mace kowanne 24 kowanne 24 kowanne yawan daidai kowanne abu daban-daban amma adadin daidai a mata namiji 24 haka mace 24 haka yadda ya mace annas wanda allah ke ma saƙo kalmomi ne daban-daban amma da aka tattara yadda annas a cikin ƙura'ani dubu uku da sattin da takwas haka aka samu a rusul suma dubu uku da sattin da takwas kowane adadin daidai ne yawan annas yawan a rusul in wani dama daga baya ana dibawa ne malamai na suka gano da irin hikimomi a cikin alƙura'ani yadda ya ambaci aljanna aljanna a ƙura'ani haka ya ambaci annari ita ma wuta kowanne 77 kowanne aljanna 77 annar 70 kuma kowanne daban-daban kowanne 77 ya ambaci asaif zahiko da ashita a wuri daya sura daya ko ne daya kawai shi ya mace alhar walbar ko ne hulu hulu yan duk wani wannan in za a ci tsaya wani abu daga bayan shi bayan ya koma ga Allah wani misalai da kaɗan wallahi ya koma ga Allah masu bincike ne sai ka ce lalle wannan baiwa ce tsari ne haka kurin farhazar baiwa Allah ya tsara kayan shi ya daidaita kayan shi in wani abu nawa ƙur'ani zai ambata sai daga baya bayan shekaru wani misali misali wanda ke na ilimi da ƙil ilimi na kai gaya ko a zamanin yanzu misali ilimin ajinna ilimin misali sai misali mata ko diya ko aihuwa misali ilimin ciki kayan qur'ani an jima duniya ana ta bincike samo marayin yadda ɗan adam ke shiga cikin ciki sun aje ba mu zama suna mai masu zama mai masu binciken ba musulmi bane masu ilimin binciken da laboratorin ba musulmi bane ba mutuna a wajen makoni ilimi a aje mun aje mun imani amma su kuma sun yi ta yawo sun yi ta yawo bayan shekarar dubu da ɗari nawa ƙarshen bincikensu suka zo abinda mu daman iya nan a gyara a rubuce ilimin yadda ɗan adam yake zama a cikin ma'afiya tun daga shiga da kwanakin da yake yi yadda ya zo ƙur'ani ko suna daidai haka sai masu samu ƙarin ilimi ina tunan akwai wani zandani cikin malamin musulunci malami na addini ko malami ne na ilimin ilimin kimiyya ta zamanin yanzu don ko taro ake na duniya hatta na za a mata iya zuwa wanda san zanda ne mutum yaman ne iya ba labarin cewa irin wani abin da yake kawo wata sun zama da wani kwararren malami na mutumin kanada ne mutumin kanada ne a duniya iya cikin kwararru sun kware wajen ilimin wannan na magana abin da shayi matsayin ɗan adam ko ciki shiga ciki sauransu don yace ya liburori wanda har ana aike su a jami'in duniya ya ce wallahi sun tattamna da shi don ilimin shi ne ya ji hankalin shi suka tattamna kan marahilikin maganar ɗan adam a cikin suna da ƙur'ani ce wallahi ƙarshen lamari ya ɗauki wasu ma'alumata na ƙur'ani ya je ya bincike ya bincike ƙarshe ya dace wallahi ya ce abin da yake bashi mamaki wannan mutumin da ya kawo wannan littafi a shekarun da aka yi shi babu ilimin ki babu ilimin ki shi a yau amma ce wallahi babu wani kuskure ɗaya da gani he ma ƙaruwa ya yi ƙarshen lamari ya shiga talabijin ta kanada ya yi maganar hurko ya yabo ga alƙur'ani ce da ya ba aka kai suka yi suka waya wai kai halanka musulunta ne ya ce meye mamaki in ce ba musulunta ba amma gaskiyar magana ke ce wallahi karshe wannan malamin ya ne bayyana a hili karara ya kalmar shahada ya iman da alkurani wallahi ce imanin karara alkurani ce shi ce ai ta wahala ce abin da shi ce ce wannan baiwa a ce wannan littafin a ce ilimin shi ne baiwa ce ba abu ne na ilimin ya kuro ya yarda haka nan wannan sun bayan a ganin ina ta akwai wani mutumin rasha don samu wata jarida da wani mutumin rasha shi malami ne na ilimin abu abin wani abin yara shi ɗauko shiga laboratory yake bin maraye da kinci kasan a cana sa da aka ce ɗaro ba aka ce yin aka da bin ciki magana ciki tun harkon shiga harkon shiga kwai wallahi iya bi iya control iya bin hatta da awa in yi je ya dawo ƙarshen al'amari ce wallahi lokacin da mutum suka bashi labari iya yi kuna da yaro kun ya motsa kun shi mana ke me yake nan shigar rai ta wala iyu iyu yace ana Allah yake ana Allah yake kun ce ana alshara ana Allah yake ta wallahi kwanakin suna yi a kun kap kun ya kun kun ya kun ya kada kur rai ya shiga daidai yadda sunna ta yi bayani shigar rai musa rai ɗan wa abu da yawa ƙur'ani kurin mutum ka san ba tsarin wani bane ba haka manzan Allah duk mai karantar rayuwar shi ya san ba annabi ne haka na haka na zaka ina da wani abu da wani akwai daga Amurka irin masu kallon mu a cikin YouTube a Amurka na Amurka yake zaka na shirkin sallata wani abu da na yi zan da ni iya ba labarin ma ban gani ba ban samu abin jokin ba yace cikin sun tayi Amurka wata wata wata cibiya ta abin sama yace sai su turawa suna mamaki wata turmamuwa ce suka ɗauko motsinta da fiskishin wani ƙara da yake hutowa daga wajen me sai shi a lokaci guda hitna wa sama'i wa tariq wa ma adraka ma tariq an-najmu thaqib yace abun da ban jiya a qur'ani na labarin wannan aran ya a tariq yace yanda kasal min a tariq a taraka kwan kwan kwan kwan yace wallahi sautin da take badawa irin sautin buga wani abu kwan kwan kwan haka take bada yanda ya zo a qur'ani kuma kowa ya yarda da ya ba su abin ya bada musu koma yadda sautin yake haka nafsu an wani abu na bayan shekaru masu yawan gaske kuma haka duk mai hankali ya san ƙur'ani kurin littayi ne daga wajen Allah am ya ƙulu naftara annabi wani suna ta adam kirkira shi yayi qul fa'atu bi ashr suwar misali ku zo da surori guda goma irin na alqur'ani muftarat ku je ku kirkiro naku guda goma kuran wadda umar stata'atun min dunillah ku nemi duk wanda kuke kawowa wanda ba Allah ba ku kawo wani shaida mai ilimi kwararre ya kama ku zo da sura goma in kuntum sadiqin an har gaskiya kuke abin da kuke faɗa Muhammadu wani Qur'ani kawo shi yayi tsarin shi ne kuma ku kawo Allah ta faɗa masa فلم تجيبوا لكم فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون كل شيء سوراكم فإن لم يستجيبوا لك wannan tambaya da aka musu su zo da surori guda goma su ƙirƙiro su ma nasu sura goma a zo a gwada da abin da ke hannun na alƙur'ani wanda ya zo daga wajen Allah idan ba su ba ka wannan amsa ba domin babu ita da haka fa'alamu annama unzila bi ilmillah idan zai ku yarda ku mai kauya ku san da ce wannan qur'anin ya sabko ne daga ilimin da sanin Allah kina Allah ya sabkar da shi ba wani wa Allah ila illahu kuma zai yarda ku san da cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah fahal an tu musulmun washin za ku mai ƙauya ko kuwa na kira na nema kurin ku mai ƙauya kwarai da ta gani lalace gaba
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار سبحان الله وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون نعم أن وأنا وأنا درسيني wanda yake karantar da mu ƙoƙarin duk abin da za ka yi kai don Allah ka yi don samun sakamako gobe kiyama kakka yi don kurin samun sakamako na duniya ta ala cewa man kana yuridu la hayatar duniya wa zinata don wanda yake matsayin shi shi kurin abin da yake buri samun rayuwa ta duniya da kawa ta duniya kurin shi gidaje motoci kudi kurin ya marji kan duniya kurin shi ya sha mai kai kurin to wanda wannan ne hadafci shi nuwafi ilayhi ma'amala eh a nan duniya Allah zai cika maka ladanka sakamakonka bakinka duniyar a baka duniyar ka samu duniyar ka samu yaban a duniya za ka samu wani ya ce wa hun fiye layu baka suni kuma a duniya ba a rage musu komi za a cika masa kamakon a nan duniya amma yawan wannan magana da Allah ke yi kakka ɗauka wai abin da kake so za ka samu kuma shi dai Allah ta hanyar da ya so zai baka sakamakonka a nan duniya ba dole ba ne ba sai yadda kake so don can daga cikin sarari Allah ya cewa man kana yuridu ajilata ajana na wufiya mana sha من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن ثم جعلنا ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا نعم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك فأولئك كان سعيهم مشكورا
كلا قُلًا نُّمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا
انظر انظر انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا
man kana yuridu al-ajra duk wanda yake aiki da yake yi iyayi da magagauci a duniya kura Allah ce ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid Allah ce za mu gaggauta mishi a nan duniyar amma ce ma nasha iyaye wa kai dan ka samu misali miliyan goma ka samu jika biyar ma eh za ka baka kuma an saka maka eh kayi ne don ka samu miliyan goma don samun kuɗi ne misali irin masu zuwa karatu ai shi kurin ya bi dare da rana zai yi ci musabaka ya samu ya samu mota ko ha kuma saka nan ko shi kurin ya bi dare da rana ya samu mota kurin kurin shi kenan ka ga wannan mota ce ke so ko to misali ne misali ne da ake yi yace za ka yi abin da kake Allah ce sai mu baka abin da muke so ya kai kai can kaje ya ka fada a harafi ko wata kalma ya ce ka fada zero ko min kuran kuran kuran da kuma alaƙa da ka fada kuran ba ka san mota ba kuran harafi ya ce an kada ka harafi an zo wajen fuwan ya gane wajen kasa da akwai kasa fataha ko wajen waye wajen madda ka ta hudda ka kaga shi kenan ya bakin ciki tun da duniya ba ba ya saka cikin a baka a baka da nace sakamakon ya zo ya participate ko ana garin ba a baka ya zo jarraba shi ma a bashi kana kana da ɗan wakil muna cewa mutum ba ana mace musabaka ba dutta ko musamman ba ta halitta amma tsakani ga Allah ya uwa balle matasa wanda zai karatun ƙura'ani ya yi karatu don Allah don samun sakamako gobe kiyama ɗan wanda zai yi ka yi karatu gobe kiyama a tada ka a hizin kiyama a ce wa karawartar ka karanta ba Allah ka kana karantawa ko ta aya da karama daraja kana sama kana sama daraja wanda za a ce kuma idan ka zama gwanin na gwanaye za a saka layin mala'iku safara kiran barada ko mala'iku na Allah saka layin su kuma ya tafata ruwa tafatatta za a ba uwaye sama uwayen da kamfai a san amsa wani kamfai na musamman na sarauta uwayen da ina da kai amma wannan shi ka wata mutum ya burin ƙur'ani don wannan manuwa kuma sabaka da kai ma dai kai dai kai zama tace burin ka wala duk wanda ya dan wannan don burin mota ya samu hajji cewa wallahi a banza ba ruwan Allah da halaka kai mun samu labarin cewa gobe kiyama ma irin wannan nema su ne harkar shiga wuta wanda zai da a ce mai yayi ko qur'ani ya ko ilimi ko haka wannan jan hankali ne mutum tsaye dan Allah dan nema a wajen Allah Wani abin duniya in ya zama bai zo ba dai ka ce kai din shi Allah ya ce kenan man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiya ma nasha duk wanda aiki da yake yana yi ne dan magaggauciya ta ce aljanna muke mana sha za mu gaggauta mai a duniyar a kan abin da muke so kuma liman nuridu ga wanda muke so ba dole ba ne ba ba dole ba maka ba Allah in ya so ne take duka maka kai biya gaba daya ne ta liman nuridu sai sun maja'alna lahu jahannama sala'a kuma bayan duniya bai samu ba amma an bashi da kokarin kuma gobe kiyama za a sa shi jahannama za a tura shi jahannama ya ƙonu jahannama kuma ce mazamuman madahura za a sa shi jahannama abin zargi abin da ya kamata ya dan Allah ya samu sakamako gobe kiyama a wajen Allah ya yi dan duniya duniya ta ƙare abin zargi madahura abin korewa daga rahama ta Allah amma a lokaci guda wa man arada al-akhirah wanda aiki yake yi shi dan lahira wasa alaha sa'ayaha kuma ya yi aikin irin na lahira na ibn kasir na cewa mai aikin lahira kayi mutawa da sunna kayi daidai da sunna ita shi ne aikin lahira shi ma ce idan baka kan sunna ba kai a banza sun tasiri ibn kasir da ta sarrafa kan bayani sai kayi akan koyi da manzan da Allah ya ko shi ne aiki irin aikin lahira eh wasa ala sa'ayaha wanda yayi dan dan lahira iya kana san lahira amma ba ka yi ba aiki irin aikin lahira ya ka samu ka sharaɗi ne kayan kana san don lahirar kuma ka yi aiki irin lahira kin ko da ka yi don lahira in ba irin aikin lahira ba ne ba ka yi a banza eh a ranar akira wasu ala sa'aya ya aiki irin aikin lahirar kuma ce kuma wa mumin kajuwa kuma iya mai imani idan iya kawuri abin kwarai ko kawuri abin kwarai amma samu lagarin Allah ce ka yi aiki irin aikin lahira kai ka yi don lahirar kuma aiki irin irin aikin lahirar kuma ho mu'minin kana mai imani ya da imani an wafa ula'ik masu wannan siffa kana sa'ayun mashakura su ne za a saka musu Allah zai mai yadda Allah ya godiya shi sai saka musu sakamako aikinsu wannan shi ne duk mai neman sakamako gobe kiyama ibn sharadin ka yi warko don Allah don lahirar kuma ka yi aiki irin aikin lahirar kuma a same ka da imani ba a same ka da shirka da mushriki da abin da ya banza sai da imani sai da imani da ya aiki ki amfani Allah ce kullum numid haula wa haula da masu yin don Allah da masu yi don duniyar ko ne dai abin a hannun Allah yake za mu ba mai yi don duniyar don lahirar a bashi a nan a bashi a can shi ma kuma mai yi dan duniyar a bashi a duniyar kowanne ya kai Allah ne ya ce kowanne da wannan da wancan daga za a ba su mina a kayan rabbi wannan duka kyauta ce ta Allah abu ne a hannun Allah shi zai ba wanda yake so a inda yake so lokacin da yake so ya ce wa makana kawo rabbi kama zura kyautar Allah ba mai hannata abin da haka zai bada ba mai cewa shi Allah ya alƙalin zai ba mai dan duniyar a bashi bakin duniya mai dan lahira a bashi duka Allah ce unzo kai fadalla ba zuwa ba ta Allah ta kadiba mutane halin mutane yanda a nan duniya Allah ta maka hihita wasu akan musu a nan duniya a nan duniya ko ya bar mazai madaya dan bangaren tsoron Allah ne mataki mataki ne dan bangaren arziki ne mataki ko miye matsayin ne mataki mataki ne haka Allah ce duniya yace yace ga maka wal akhiratu akbar darajat amma ka sani yanda kaga a nan duniya Allah ya bambanta bayi bangaren kudi ɓangaren ilimi ɓangaren mukami ɓangaren komi daban-daban ya ce to lahira can ma haka take kuma can darajin lahira sun hina nan aka ba darajat aka ba tafadila lahira rabanta ya hina nan darajar ta hita nan kuma fadalan matsayin fadalar ta Allah ta hita nan duniya kina a yi ƙoƙarin neman fadala ta lahira ba ta duniya ba ya nan duniya kuma kamar hawa-hawa na ana magana da masu don duniya eh ku tuna in nan kun ga Allah kana son ka kai na wani matsayi na wani to a lahira akwai darajoji da matsayi da ya hina na duniya na kyau labarin cewa a aljanna ma wasu zan tsinka wasu yadda kake tsinka ya turmamuwa can kodin sama haka wa'insu ‘yan aljanna ne wala su tsinka wasu a can sama sabi suka ce ya rasu la tilka manazilul anbiya la bulugu wa khairuhum ce bala rijalun amanu billahi sadaqul musallim suka ce ya rasulullah wannan matsayin annabawa ne yace ka ba annabawa ne ba yace mazaje ne masu imani da Allah su yi imani da Allah sun gaskatar da manzannin Allah kiyan wa ayi kokarin aiki dan Allah ko da lahira naga lokaci yayi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته